الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة أولا يمتشنا الخميس شاب يرديدي قوانا وتانا جمادى الآخرة hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 28 watan daya shekara ta 2021 miladiya da muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka wanda ke da sunan tatahiru li'tiqad an ajran ilhad na babban malamin nan al'imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala a darasin da ya gabata malam Allah ya ji kanshi da gafara ya koro shubuha na masu halatta wasu al'amurra dangane da yin shurun malamai a inda malam ke mayar musu da martani yana mai cewa shirun malami ko shirun malamai ko duniya ta yi shiru akan wani munkari da ake aikatawa wannan shirun baya nuna halaccin wannan munkari da za a dinga banna ana sabo sai malamai suka yi shiru to shirunsu bai nuna halaccin wannan sabon ina fata an gane sabo sabo ne ko da masu inkari sun yi shiru ba su yi musan shi ko inkarin shi ba sai malam ya ci gaba da koro shubuhohinsu kuma da warware su ta hanyar tambaya da ba da amsa malam ya ce fa'in ƙulta yalzamu min haza annal ummata ƙadijita ma'ata ala dalala haithu sakatat ala inkari hali a'zami jahala idan mai tambaya ya ce yalzamu min haza annal ummata ƙadijita ma'ata ala dalala to zai lazimci wannan zancen fa cewa al'umma sun haɗu akan bata ta yayin da suka yi shuru akan inkarinsu bisa ga mafi girman jahilci shine bauta kabarai da ake tambayan mai tambaya kenan shirin malamai zai lazimta cewa a ce al'umma annabi sun yi ijma'i akan bata sun taru duka akan bata ta yadda suka yi shuru akan inkaransu bisa ga wannan mafi girman jahilcin shine bautar kabarai kun fahimci tambaye ko bi ma'ana masu bautar kabarai sai su ce shirin malamai da suka yi a wancan lokacin bi ma'ana imamu sana'ani yana ba da labarin abin da ya faru a zamanin shi na a iya ilimin shi a ya nurar da yana ganin cewa malamai sun shiru ba su yi musu suka inkari ba to musansu da rashin inkarin su bai nuna halaccin abin da masu sabo suke aikatawa to mai tambaya iya tambaya sai ya ce yau ai shirun su da suka yi ba su yi inkari ba yana nuna sun yi ijma'i akan bata wanda kuma al'umma annabi ba su taruwa akan bata manzo Allah sallallahu alaihi ce la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba su taruwa su yi ijma'i akan bata duk abin da al'umma ta suka yi ijma'i suka taru akan shi ba su saba ma juna ba to wannan abu shari'a ne kun fahimci tambaye ko kenan sai su ce kalkashin haka shirin malamai da suka yi yana nuna aikin nan na masu bautar kabarrai gaskiya ne saboda annabi ya ce al'umma shi ba ta taruwa akan bata mala ce kultu sai in ce da shi wurin warware wannan shubha ta shi haqiqatul ijma ittifaqi mujtahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa haqiqanin abinda ake ce mai ijma'i har a kilga shi a matsayin hujja ko dalili shine haduwa ta mujtahidai na al'umma annabi muhammad ijma'i wai ba gaba ɗayan gama garin mutane ba su yi shuru shi ke nuna an yi ijma'i akan mas'ala ko wani abu a'a abinda ake ce mai ijma'i shine a samu zakwakwarai malamai muhaƙaƙai wanda suka san abin da suke ta makamashin ilimi wanda za su iya zaƙulo dalili ƙarƙashin wata aya ko hadisi su haɗu akan wani abu cewa wannan abin daidai ne a wannan lokacin ake ce wannan abin mi ijma'i amma da ƴan unguwar gari kaza ko ƴan gari kaza ga magarin mutane ƴan kasuwa sun taru akan yin abu ko halaccin yin abu wannan bai nuna halaccin yin shi saboda ba zai karɓi sunan ijma'i ba ijma'i sai malamai sanannu shahararru da suka shahara ta ɓangaren ilimi da sanin abin da suke yi su ne za su haɗuwa su karrara su tabbatar da halaccin abu ko rashin halaccin shi a wannan lokacin idan suka haɗu suka zartar to wannan abin ya zan shari'a saboda annabi ya ce al'umma ta ba su taruwa akan bata da abin da kenan suka taru akan shi menene daidai ne ana nihin kenan mujtahidai daga cikin al'umma annabi malamai zaka kware wanda suka san me suke shi ne malaci sai in ce da shi hakika ta ijma'i fa ba wai gama garin mutane ba su yi shiru ko su haɗa kan wani abu shi ne a samu haɗuwar kan mujtahidai na malamai sanannu na al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ala amrin ba da asirihi a kan wani al'amari bayan zamanin annabi ina fatan mun gane ijma'i yana faruwa ne bayan mi zamanin manzan Allah a zamanin manzan Allah hujja da dalili shine Qur'ani ko maganar manzan Allah amma bayan shuɗewar manzan Allah idan aka nemi Qur'ani ba a samu hujja ba wurin tabbatar da abu ko ije shi aka nemi hadisi babu malaman wannan lokacin sahabbai kenan sun iya su haɗu akan zartar da wani hukunci kuma a yi itibarin shi da cewa hukunci ne na shari'a kuma dalili ne abin kafa hujja da shi ina fatan mun gane kenan yaushe ake yin ijma'i kenan bayan bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga sahabba annabi sun yi mi su haɗu akan wata matsala su tabbatar da ita ko su kore ta ina fata kun gane saboda akwai matsalolin da ba za ka samu dalili kai tsaye ba a alƙur'ani ba za ka samu dalili kai tsaye ba a sunnan manzan Allah to wannan lokacin idan sahabban annabi suka haɗu suka ce ga wata matsala mun nemi aya babu mun nemi hadisi babu mai kuke gani game da ita to a wannan lokaci idan sahabbai suka tattamna suka ce wannan matsala halas ce to halal ce har tashin kiyama ina fata mun gane saboda al'umma annabi ba ta haɗuwa akan bata da sun haɗu duka suka zartar da abu to abin nan ya zartu har zuwa tashin alkiyama ina fatan kun gane hakan ko yana faruwa ne bayan mi mutuwan manzo Allah in manzo Allah na nan sai dai aji ayyuna a ce wannan mas'ala ya take manzo Allah ya gaya musu ko ya jira Allah ya mishi wahayi ya ce musu wannan mas'ala kaza ce kenan kaga da awakku cewa al'umma ta haɗuwa kan bata ba gaskiya bane ba wanda suke haɗuwa su zartar su ne sanannun malamai ƙwararru ta fuskar ilimi su ne suke haɗuwa su zartar da al'amari malai ce in kana hadha qawlan ah wa fuqaha al madahib al arba'a yuhiluna al ijtihad min ba'd al arba'a malai ce amma fa fuqaha malaman fiqhu na mazhabobin nan shahararru guda hudu suna ganin cewa ijma'i wani abu ne wanda ba zai yiwu ba ya faru min ba'dil arba'a bayan shudewar shahararrun wannan malaman mazhaba guda hudu kun san su ko malik ko abu hanifa imam shafi'i ahmad bin hanbal wasu daga cikin malaman fiqh suna ganin bayan zarce waɗanga sanannun malamai shahararru a duniya yana wahala ijma'i ya abku malaci in kana hadha qawlan batilan wa kalaman la yaquluhu illa man kana lil haqa'iq jahila duk da wannan magana magana ce ta banza zance ne wanda ba wanda zai faɗe shi sai wanda bai san haƙiƙoƙi ba ko ya jahilci haƙiƙanin al'amari amma malaci fa'ala za'amihim لا إجماع أبدا من بعد من بعد الأئمة الأربعة akan riyawarsu cewa babu ijma'i har abada bayan jagororin nan guda hudu sanannu fala yaridu su'al to babu batun ayi tambaya ina fata an gane su da kansu ke cewa ijma'i ya yanki bayan wucewa a immakin nan guda hudu bayiwa a samu wani ijma'i to sai malam yake so ya maida musu kayansu da abin da suka lazumci kansu da shi in kun yarda ijma'i ya yanke bayan shudewa a imma nan guda hudu to al'amarin nan na bautar kabarre ya faru ne bayan shudewarsu kenan al'umma ba za ta taba haduwa ba akan aikin da kuke aikata ko kuke riya halaccin shi ina fata an gane sai mala ce fa inna hadha al-ibtida ku sani cewa wannan bid'a fata bauta kabarai wal fitnata bil qubur da fitintunuwa da kabarai da akai lam yakun ala ahadi al-a'immat al-madahib al-arba'a wannan al'amarin bai kasance ba a zamanin a'immakin nan guda hudu shahararru wa alama nuhaqqiquhu fal ijma' wuqu'uhu muhammahal mala yace wa alama nuhaqqiquhu fal ijma' ku sani bisa ga abin da muka tabbatar da shi ijma'i fa wa ko'uhu mahal abu shi wani abu ne wanda ba zai taba faruwa ba wannan ra'ayin malam ne amma kan malamai suna da ra'ayi sabanin nashi bai mana yana akwai kamshin cewa malam imam sana'ani yana kori ijma'in malamai bai mana ijma'i ba zai faru ba wanda wannan maganar ba gaskiya ba ce fi sabilillah ko malaman da suka tabbatar da sabanin maganar shi ina fata mun gane tanda jima'i zai iya faruwa duk da zai kawo wasu hujjoji nan gaba da zaku shi malace fa innal ummata al muhammadiyya qad mala'at al afaq saboda al'umma annabi muhammad malamai yake nihi kenan qad mala'at al afaq sun cike sasannin duniya wasarat fi kulli ardin wa tahta kulli najm sun kasance a cikin kowace ƙasa kuma sun kasance a ƙalƙashin kowane tauraro bi ma'ana yana sai ga maka adadi mai yawa ne na malamai fa ulama'uha almuhaqqiquna la yanhasirun malamai muhaqqiqai na al'umma annabi ba za su iya kididdiguwa ba saboda yawansu wala yatimmu li ahadin ma wala yatimmu li ahadin ma'rifatu ahwalihim babu ɗaya daga cikin mutane wanda zai iya sanin halin da suke ciki a yau saboda yawansu da yaduwarsu a duniya faman idda'a al-ijma'a duk wanda ya da'awa abu ko ijma'i ba'da intishar ad-din bayan yaduwa addini wa katharati ulama'il muslimin da kuma yawaitan malaman musulmi fa innaha da'awa kadhiba to wannan da'awar da yi da'awa ce ta ƙarya kama qala a'immatul muhaqqiq kama qala a'immatut tahqiq kama yadda jagorori masu tahqiqi suka faɗa wannan kaga ra'ayin malam ne ina fatan mun gane matsalar ku nura da kyau me yake so ya nuna ijma'i haduwan malamai akan matsala wasu mutane na ganin hakan bai faruwa sai zamanin sahabbai zamanin sahabbai sahabban annabi sanannu ne to har daga an san su kuma idan matsala ta faru za su iya haduwa su tattamna wannan matsala su zartar da ita ko su kushe ta ta yadda idan suka zartar da ita ko suka kushe ta al'amarin ya zama ijma'i hujja a musulunci kenan ina fata mun gane to sai imamu sana'a ne ke cewa to fa yanzu ba kamar da bane ba malamai sun yawaita sun yaɗu a duniya ta yadda ba za ka iya sanin adadin su ba da halayen da suke ciki yana da wahala a tara malaman duniya wanda suka shahara da ilimin su yi su haɗu kan matsala to duba ga haka ya ce duk wanda ya da'awa ijma'i a wannan lokacin baya yiwa ya faru ijma'i ne na ƙarya ina fatan kun gane malamai sun saba mishi daga cikin fahimtar ga da ya kawo cewa ijma'i yana iya faruwa har a yanzu har gobe bale ma kasancewar duniya yanzu ta zama ɗayaki guda ɗaya yanzu duniya tana hannun kowa sabanin da wanda da kaga kowa ya ba su da zuwa wasu kasashen sai da abin hawa watakila tafiya ce mai tsawo watanni zuwa shekara wanda a yanzu kana nan a masallacin nan kana da labarin faransa kana da labarin amerika kana da labarin saudiya kana da labarin kusan duniya an tubure ta an dunkule ta ina a hannun mutane wanda hakan yana iya sa ijma'i ya faru malamai su fatawa akan wata mas'alar da malaman duniya za su iya leƙa ta su yarda da wannan mas'ala kusan sai kasance ijma'in al'umma annabi akan wannan mas'ala wanda ana nihin malamai fa ba gama garin mutane ina fatan mun gane gama garin mutane haɗuwarsu akan mas'ala ba a ƙirga ta matsayin mi ijma'i malamai sanannu da suka fita wurin tsoron Allah da kuma bincike cikin ilimi da iya zaƙulo hukunci ƙarƙashin dalilai wannan su ne idan suka yi ijma'i ake ƙilga ijma'insu a matsayin hujja a musulunci ina fata an gane Malar ce sun malaufuri da annahum alimu bil munkari wa ma an karuhu sai ce kai bar suma masu da'awar cewa shirin malamai da suka yi akan wannan aikin na masu bauta kabar yana nuna halaccin shi kuma yana nuna ijma'i a kai mala ya ce bayan ya karyata wannan sai ce mu bar suma a ce malaman sun san da wannan munkarin wa ma an karuhu amma ba su yi inkarin shi ba bal sakatu an inkarihi bal sun yi shiru ma akan inkarin wannan munkar lama dalla sukutuhum ala jawazi to shirin su da ba zai nuna halaccin wannan abun ba na fata an gane yace a bar su ma malamai sun gani ana munkari ga yanan amma sai suka yi shiru ba su ce komai ba to kasancewa sun yi shiru ba zai nuna halaccin wannan aiki ba li'annahu qad ulima من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة ما لتشي سبو دا أرغا أنساني نادغا تكيم متكين شرع ني إنكاري كشي أكني أرغا أنسانشي و متكي ني إنكاري أشرع مسلم شي قدا أكني أولها متاكي نفرقو الإنكار باليد يمسو دا إنكاري دهنو وذلك بتغيير المنكر وإزالته wanda yana faruwa haka ta hanyar canza munkari da gushe shi idan kaga matakan hana munkari uku ne na farko hana munkari da mi da hannu idan ka ce da hannu da ƙarfi kenan wanda haka kaga sai wanda suke da mulki ko sarauta masu fada aje wanda idan suka zartar babu wanda zai zuce sai an yi ina fatan mun gane ثانيها mataki na biyu na hana munkari al'inkaru bil lisan shine yin musu da inkari ta hanyar baki da halshe kenan ma adam istita'ati at-taghyir bil yad lokacin da aka kasa hanawa da hannu yana kaga ga shine mataki na biyu daga cikin matakai na yin musu ko inkari na farko da hannu yayin da ake da ikon a gusar da abu da hannu na biyu da harshe lokacin da aka kasa ije shi da mi da hannu salisuha na ukun al'inkaru bil qalbi yin musu da zuciya inda adam istita'ati at-taghyir bil yadi wal lisan yayin da aka kasa canzawa ta hanyar hannu ko da harshe kenan kaga shari'a ta ba ku matakai guda uku na kyaman munkari da turishi kamar yadda ya zo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi ke cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman manzan Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya ga munkari daga cikin ku to ya canza wannan munkarin da mi da hannunsa ya hana da ƙarfi fa in lam yastati' idan bai iya hanawa da ƙarfi fabilisanihi to ya hana aikin da halsansa wanda kaga hanawa da halshe menene ka faɗi aibin abin da munin shi da rashin dacewar shi da shari'ar musulunci ta hanyar kafa dalilai na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ka iya da mi da baki wanda mutane ka dai sabke yauni ka isar da sako ka yanke musu hanzari mai yi yayi ya san kan abin da yake wanda ya bari ya bari ya san me ya bari sannan in hakan bata samu ba inkari da zuciya ya ake inkari da zuciya kaga abin da bai kamata ba ana yi ka san baka da ikon hanawa da hannu baka da ikon faɗa da halshe a aje sai ka kyamaci abin da zuciya ka nuna baka san shi wannan ma ɗaya ne daga cikin nau'ikan mi muso da inkari kuma shi ne mataki na ƙarshe daga cikin matakan yin muso ko inkari shi ne mafi raunin imanin wanda zai inkari ko yi musu kenan kaga da'awarku cewa an yi shiru ba a yi musu ko inkari ba wanda hakan yana nuna halaccin aikin da suke yi ba gaskiya ba ne ba saboda matakan munkana munkari uku ne wani yana da ikon hanawa da hannu to da kaga sun yi shiru watakila ba su da ikon hanawa da hannu wani na iya wani na iya hanawa da harshensa to shirunsu yana nuna watakila ba su iya hanawa da harshensu ina fata mun gane to na ukun waye sanar da kai ba su yi shi ba inkari a zuciya ina fata mun gane saboda wanga abubuwan da suke kafa hujja da su wanda suka gabata yin maqam maqamat a kewan ka'aba a nan cikin masallacin ka'aba addakwai makamai guda hudu na limamman kowace mazhaba a zamanin can na imam sana'ani wanga makamin na 'yan malikiya ne wanga na 'yan shafi'iyya ne wanga kuma na hanabila ne wanga kuma na hanafiya ne idan a zahar ta zo limamin malikiya ya iso sai masu bin mazhaba imamu malik su tashi su bi shi sallah a zahar 'yan shafi'iyya suna nan suna zamani suna jiran limamin shafi'awa ya so an gane ko? idan limamin malkiya ya gama ya tafi sai limamin shafiya ya yi tsaye ya ba 'yan shafi'iya sallah a zahar kuma sannan 'yan hanafiya da 'yan hanabila su ma suna nan zaune suna jiran limamansu su zo kowane limami an mashi matsayi shi a inda yake ba mutanen masu biyan mazhabin shi sallah wanda kaga haka menene munkari ne abin kyama ne kuma raba kan al'umma annabi muhammad ne da raunana karfinsu ina fata mun gane to malamai da suka yi shiru a wannan lokacin ba su yi musu ko inkari ba kamar da shi imamu sana'ani yake faɗa duk da malamai sun nuna cewa ba haka nan bane ba an samu wanda suka yi musu a wannan lokacin sai dai musansu da suka yi bai yi tasiri a cikin al'umma ba saboda jagororin da suke tafiyar da wannan abin sarakuna ne da masu mulki a wancan lokacin dan an ba mulki ba da sarauta gare ka ya za a yi kai matsayin liman ka gina ɗaki wanda na limamin shafi'iya ne ko malikiya ko wani abu sai sarki ko mai mulki a wannan lokacin wanda kuma wane ne zai hito kai tsaye ya masarki ko mai mulki inkari cikin abin da shi sarkin ne yake so ba kowa bane ba wani ya iya yin shiru saboda tsoron ran shi da duke shi da jinin shi da iyalin shi kuma yana da haƙƙin haka ina fatan ku gane matakan hana munkari ga sanan Allah ya ba ku ya ba ku gwargwadon abin da kuka iya kuma hana munkari ba kowa bane ba sai kowa ba yayi idan aka samu wani bangaren da sun wadata suka yi musu sauran ba sai sun faɗa ba idan kuka ga ba ku iya hanawa da hannunku idan kuka ce ku hana da hannu fitina zai jawo sama da hana wadda za ku yi shikenan sai ku kokari da bakinku idan kuka ga hanawa da baki zai iya ja muku fitina a rayuwarku ta hanyar jinananku da dukiyoyinku da iyalanku sai ku kame ku kyamashi abin cikin me zukatanku to kenan karkace malamai gaba ɗaya sun yi shiru sun kyale wanda yana nuna halaccin haka mai yiwa sun kyamaci hakan a cikin zuciyarsu ba su so ina fatan mun gane sai malace fa'inin tafa ahaduha lam yantafi al-akhar idan matakan ga guda uku aka rasa ɗaya to ba za a rasa ɗaya ba a cikin malamai idan ba su hana da hannunsu ba ba su hana da harshensu ba to dole za ka samu suna kyamar abin har a zukatansu wa misaluhu ma da ce misalin haka mururu fardin min a faradi ulama'iddin bi ahadin makasina wa huwa ya akhudhu amwalal mazlumin yace bari mu baka misali a samu wucewa ɗaya daga cikin malaman addini akan ɗaya daga cikin mutanen da suke kama patenti ko kuma me yake ce mishi gudan eh tax wurin masu shaguna ko masu sana'a da aka zalunce su idan malamin addini ya bi ta kan ɗaya daga cikin masu karɓar kuɗin mutane na takas ko patanti ya san da cewa abin nan da yake zalunci ne فهذا الفر من علماء الدين to wannan wannan mutanen daga cikin malaman addini da ya wuce ga wannan mutana wannan aikin la yastati'u at-taghyir ala hadha alladhi ya'khudhu ya'khudhu amwal al-masakin bil yad abin sananne ba zai iya canzawa ba ko ya hana wannan mai kama kudin bayan Allah takas ko kuma patanti ko zai iya kaga da hannu ba zai iya hana shi ba ba zai iya canza wannan yanayin da yake na sabo ba ta hanyar hannu wala bil lisan haka ma da harshe ba zai iya hana shi ba wataƙila dan sako ne na daula ko ba na daula bane ƙasa ta sashi tsari ne na nizamin me yake ta shugabancin ku na yanzu idan ka ce ka hana shi da hannu matsala ce haka idan ka ce ka hana shi da baki ma menene matsala ce li'annahu innama yakunu sukhuriyatan li ahli al-isyan dan idan malamin yace zai hana wannan mai karbar patent ko tax da hannu ko da baki to za a dinga masa izgili ko ko mai abin zai zamanto izgili ga masu yin saban Allah dole masa izgili me me naka za a ce ciki kar me naka yaushe zaka zo ka hana mai patent ka ce mishi kare karba ko mai karbar tax baka da wannan dama balma za ka zan abin izgili da raini a cikin bakinsu ko kuma a idanunsu sai ma da fantafa shartul inkar bil wazifatai a nan kaga sharaɗin inkari da matakai biyu sun kau a wannan malamin baya iya su sai me ya saura walam yabqa ce illa al inkaru bil qalb ba abin da ya saura sai musu da me da zuciya allazi huwa adhaful iman wanda shine mataki na ƙasa na imani shi kadai mu malamin nan saura fa yajibu ala man ra'a zalika alalam alim to wajibi ne akan duk wanda ga wannan malamin wanda ya ga ana karɓa kuɗin tax da batanta hannun bayan Allah wanda yin haka zalunci ne wajibi ne ga duk wanda ya ga wannan malamin sakitan yayi shuru bai ce komai ba anil inkar game da musu ko inkari ma'a mushahadati ma ya khudhu dhalika aljabbar tare da cewa wannan malamin yana ganin abin da wannan mutumin yake karba na dukiyar mutane an ya'taqid annahu ta'azzara alaihi al-inkar bil yadi wal lisan a wannan lokacin wajibi ne akai wanda kaga wannan malamin ka kudirce har a zuciyarka cewa wannan malamin ba zai iya inkari ba da hannu ko da halshen shi abin yafi karfin shi tunda kaga ya gani ko shakka babu ya gani to ka yarda cewa har a zuciyarka bai iya hanawa da hannu sannan bai iya hanawa da halshinsa yana da uzuri kenan wa annahu qad ankara bi qalbihi sannan ka kudurta cewa lalle yayi musan haka da mi da zuciyar shi so da ba mai so ko kuna so masu shaguna ba mai so ba mai kamna wanda mun shagai tsarin patanti da tax da duwan da ake yi ma al'umman musulmi wasu abubuwa ne wanda asalinsu bisa halatta ba haramun ne ko kwankwanto ko shakka babu game da haka a wani lokacin ne malamai suke hanga ko shari'a take ba da dama a karɓi wannan abun yayin da aka samu daula ta kasa ta hiyar da jagorancin ƙasarta a samu daula matalauciya talauci na ƙarshe ba su da wasu ma'adanai da sukan yi amfani da wannan ma'adanai don sarrafa su wurin tafiyar da mulkin ƙasa da jagorancinta da kawo ma ƙasa amfani to a wannan lokacin za a iya a yi dubara a azama mutane 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da suke aiki suna samun kuɗi sai a aza musu wani nau'i na kuɗi wanda ba zai cutar da kasuwancinsu ba sai a dinga karɓa idan aka karɓi wannan kuɗin kuma wajibi ne a shigar da su cikin amfanin musulmi gaba ɗaya a gyara hanyoyi a yi likitoci a sayi magunguna don yi matalakawa magani na fatan an gane a yi wasu abubuwa da za su amfanin musulmi ta gaba ɗaya amma duk ƙasar da take da ƙarfin daula ta hanyar makamai ta hanyar arziki Allah ya ba su ma'adanai daban-daban da za su iya sarrafawa su iya kawo makasarsu amfani wurin gine-gine da kawo sauƙin rayuwa a ciki bai dace su dinga karɓar kuɗaɗen bayan Allah ba da sunan patent ko tax wannan shine gaskiya ko duwa ina fata an gane yawa malace fa'in fa'in na husna dhanni bil muslimina bil muslimina ahli ad-din wajibun bi ma'ana yace idan ka ga malami ya ga masu karbar dukiyar nan ta bayan Allah ga sanan suna zalunci amma ya shiru bai yi inkari da hannunsa ba ko halishin sa to ka kyautata masa zaton yayi da zuciya sai malace fa inna husna dhanni bil muslimina ahli ad-din wajibun saboda kyautata zato ga bayan Allah musulmi ma'abuta addini wajibi ne karka yi gani karkarka muna na mai zaton ya yi sakaki ne a kyautata mai zaton bai san hakan ya yi musan haka da zuciya shi wata awilu lahum ma amkana darbatun lazima lazim darbatun lazib mala ya ce yi musu ta'awili idan yana yiwa a wannan lokacin wani misali ne na ishe musu abin da bai dace ba ina fata an gane bi ma'ana ka ga mutum ga yanan ya ƙi inkarin munkari ana aikata sabo ya yi shuru bai hana da hannu ba bai hana da halshe ba to sai ka kyautata mai zaton watakila bai san wannan abin ko shakka ba bai iya hanawa ne da hannu bai da ikon ya hana da harshe ne amma ina kyautata zaton wane a kasance shi mutanen kirki bai san abin har a zuciya shi saboda shine mataki na ƙarshe na inkari in ya kasance yana son abu a zuciya shi yayi tarayya da masu aikata abin kenan kenan sai ka kyautata mai zato ka nemo ta hanyar da zaka same mai mafita kasance shi musulmi mai addini mai son aikin alkhairi malati fadakhiluna ila al-haram sharif shi yasa masu shiga akan al-haram ash-sharif madaukaki shine kenan zagayen Ka'aba ko kuma ɗakin Allah wani mushahiduna litilka al-abniyati ash-shaytaniyah da wanda suke ganin wannan gine-ginen na shaidan da aka yi nan mihrab na malikiya nan na shafi'iya da sauransu allati farraqat shamladdin wanda wannan gine-ginen sun raba haduwa addini wa shattata salawatul muslimina washattatat salawatul muslimin da kuma wannan gine-ginen ya raba sallolin musulmai yan malikiya su ya zarukinsu daban shafiya su ta su daban da sauransu sai ce masu ganin wannan abin da kaga sun shiru ba su ce komi ba ma'azuruna anil inkari illa bil qalb suna da uzuri na musan wannan aikin da ake aikata mai muni sai fa da zuciyarsu sarakai ne suka sa wannan tsarin masu mulkin wannan zamanin ne suka sa haka sun ga ba su iya hanawa da hannu ba su da ikon su yi magana da bakinsu suna jin tsoron rayuwarsu ko dukiyarsu ko iyalinsu to amma ka sa ran sun ƙi abin da zuciyarsu ana masu malamai sun bayyana cewa lalle a wancan lokacin ma an samu ɗaiɗaikun malamai da suka yi inkari suka yi musu game da wannan munin aikin da ake aikatawa a cikin ka'aba kalmarina alal makafina wa alal quburiyin haka al'amarin yake game da wanda suke wucewa wurin malaman da suke bi suna ganin masu karɓar kunin patanta ko takas ko kuma wanda suke wucewa suna ganin masu bauta kabare suna bauta kabare ka kudurta cewa sun ki abin a zuciyarsu ba su da inkarin ba su da ikon su hana da hannu ko kuma su hana da halshe wannan zai iya zo maka a sauƙaƙe idan kana cikin bi'a wadda banna ta yawa a cikinta kuma ya kasance masu aikata wannan bannan su ne masu faɗa a ji a cikin wannan wuri to za ka ga inkari da hannu kai baka isa ka yi shi ba kuma inkari da halshe ma matsala ce a gare ka mafi karamcin abin da za ka yi ka yi musan abin a zuciyarka sannan za ka yi samun mutanen da suke rayuwa a wurin da banna ta yawa sabo ya yi yawa ban ma masu aikata sabon manya-manyan garin ne masu faɗa a shi a wannan lokacin ka iya hana da hannu ba ka iya ka iya faɗa da baki zai iya wahala wataƙila idan ka faɗa ga baki a iya a kore ka da garinku a iya azabtar da kai a iya ma kashe ka wataƙila ko a farma iyalinka da mutuncinka kaga kan zai sa kai shiru amma hakan yana nuna ka yarda da abin cikin zuciya bai nunawa to haka mutum yakan iya samun shi kanshi cikin irin wannan hali a wasu lokuta mala yace wa min huna to anan ne yu'lamu ikhtilalu ma mastamarra alayhi a'immatul istidlal min qawlihim fi ba'd ma yastadilluna alayhi bil ijma' mala yace to anan ne za a san cewa waɗannan jagororin da suke suka wuce da suke kafa hujja da wani shashi na maganganunsu na cewa haɗuwan mutane da yin shirinsu akan abin yana nuna halaccin shi a nan za ka gano kuskurensu innahu waqa'a walam yunkar fakana ijma'an maganar da suke cewa abu ya faru ba a yi musan shi ba to wannan ya kasance ijma'i ne daga nan za ka gano kuskurensu game da bayanin da ya gabata kenan malai ce wa wajuhu ikhtilalihi anna qawluhum lam yunkar abinda ko fuskar da za ta nuna maka abinda suka tai akai batacce ne faɗarsu lam yunkar ba a yi inkari ba ba a yi musu ba an yi shiru yana nuna halacci malai ce wannan magana ta su rajimun bil ghaib jifa ne a cikin gaibi ina fata mun gani yanzu da zaka isko garin ga ana aikata wani mummunan abin da yake abin kyama ne a shar'ance ba za ka zo ba ka ce ma al'umma cewa kowa ya yi shiru ba wanda yi musu ko inkari tunda baka iya haɗe kowa da kowa baka san cewa duka an yi shiru wataƙila wani ya yi wa'azi a kai wataƙila wani ya ja hankali a kai wataƙila wani ya hudu bajuma a kai wataƙila wani ya yi muhadara a kai wataƙila wani ya gai iya iya abin da ya yi hausa ne suka ce in dambu ya yawa komi baya jin mai suka ce ya watakila an yi ka ce ba a yi ba kwata-kwata jifa ne cikin gaibi wa ya sanar da kai gaba ɗayan agaras babu wanda ya magana akan wannan abin ya nuna rashin halaccin shi kaga baka da tabbat kenan da awakka ce an yi shiru ba a yi musu ba alal itlaq ba gaskiya bane ba fa innahu qad yakunu ankaratuhu qulubu kathirat qulubu أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان ما لتش سبو دا ينا أيوة أسامو زكاة دا دا داما دا جكم متاني وان دا سنك آمة أبن أما كما سنكا سسحان أبن تحني هنسكو هلشنس تن دا آمة أبن أزوتي ɗaya daga cikin matakan hana munkari in baka iya hanawa da hannu ko kuma da harshenka وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك ما عليك بري بقى ما مثالي جكنك yace kai din kain kama a wannan rayuwar da kake zaka ga kana gani a zamaninka nawa ne daga cikin al'amurra da suke abu kuwa wanda baka inkarin su da hannu ko da halshe amma zuciyarka ba ta san su nawa ne ke faruwa yau ga abubuwa na kana gani kai kasan bai dace ba kai kasan bai kamata ba amma baka iya hanawa da hannu sannan baka iya hanawa da halshe amma zuciyarka ba ta so nawa ne ke faruwa yau suna da yawa to kai abin zargi ne ba abin zargi ba ne kuma shirinka da baka hana da hannu ba ko da halshe yana nuna halaccin wannan abin baya nuna halaccin shi wa yaqulu jahilun sai ka ji jahili na cewa yanda ya ganka ka bi ta kan wani abu ka yi shuru baka hana da hannu ba baka hana da halshe ba sai jahili ya ce idza ra'aka tushahidu yayin da ya ganka kana ganin wannan bannan sakata fulanun anil inkar wani fa yi shuru bai musu ba yaquluhu imma la'iman wa imma muta'assiyan bi sukutihi zaka ga jahilin da zai gaya maka haka ko ya gaya maka hakan yana mai zargin ka ko ya gaya maka hakan dan yana mai koyi da kai tunda kai shiru shi ma bai shiru fasukutu la yastadallu bihi la yastadillu bihi arif shiru masani bai kafa hujja da shi akan halacci ko rashin haka halacci wa kaza yu'lamu ikhtilalu qawlihim fil istidlal fa'ala fulanun kaza wa sakata albaquna fakana ijma'an haka ma za iya gane bacin dalilin su da kafa hujjar su da suke na cewa wane ya aikata abu sauran sun yi shiru to yin haka yana nuna ijma'i ne bi ma'ana ijma'i sukuti tunda sun yi shiru su ma sun yarda da abu malati mukhtallan min jihatai fadas wagga ta cewa wane ya aikata abu sauran sun yi shiru yana nuna halacci lalataccen al'amari ne ta fuska guda biyu in shimana al'ula fuska ta farko da'awa anna sukuta albaqi na taqrirun li fi'li fulan a cikin fadar su haka akwai da'awa cewa sukuta albaqin shirun saura game da aikata aikin wane yana nuna halaccin shi akwai da'awa cewa shurun sauran tabbatar da aikin wane ne lima arafta min adami min adami dilalati sukut ala taqrir game da ka riga ka san da cewa lalle ba hujja bace shirin saura akan aikin wani ba hujja bace ba na farko kenan kaga magana su cewa shirin saura akan aikin wane yana nuna halacci sai ya ce musu a'a shirin saura akan aikin wane bai nuna sun yarda da aikin wane ina fatan kun gane ba duk lokaci ba ne badan mutum shiru an yi abu gaban shi ya yi shiru yake nuna ya yarda da wannan abu mai yawa bai yarda da shi ba mai yawa yana musan shi mai yawa yana inkarin shi baya da damar da yi magana ne kawai wanda haka ai ya sha faruwa ko kai so nawa a gidan kama wanda gidanka ne iyalinka ne ƴaƴanka ne wani abu zai faru wanda abin kyama ne kaga kai shiru baka hana da hannu ba baka ce komai ba da halshenka amma zuciyarka tana mi tana kyamar shi shirinka bai nuna kai mi ka yarda da wannan aiki kaga hanya guda da ke nuna batancin wannan magana ta su abu na biyu malin ya ce da ke nuna batancin wannan magana ta su faɗa su da suka ce kana ijma'an shirin sauran yana nuna yardarsu game da wannan aiki ya kasance ijma'i sai ce fa innal ijma'a ittifaqu mujtahidi ummati muhammad abinda ake ce mai ijma'i fa haduwa mujtahidai na al'umma annabi muhammad ba ga magarin mutane ba wasakitu wanda yi shuru la yunsabu ilaihi wifaqun wala khilaf ba za dangana mishi yarda ba ko sabanin yarda yanzu da mun haɗu nan mai magana akan wani abu sai wasu su ce sun yarda su yabi abin ya birge su sai wasu su yi shuru shurun su bai nuna mi sun yarda bai nuna ba kuma su yarda ba yaushe za a gane sun yarda ko ba su yarda ba idan suka yi magana shurun su ba hujja ba ce ba ina fata an gane mai yawa an rijaye su mai yawa an yi karhin su mai yawa an yi cikin su ta faruwa amma ba su san abin ha a zuciyarsu malaci hatta yu'rabu hatta yu'riba hatta yu'riba anhu lisanuhu wanda ya shiru ba za a tabbatar mashi ya yarda ba ko ya ki yarda sai lokacin da ya bayyana hakan da halshen shi qala ba'dul muluk mala ce wasu shashan masu mulki sarakuna suka ce qad afana qad afana al hadiruna ala shakhsin min ummalihi wa fihim rajulun sakit ɗaya daga cikin wasu sarakuna yake cewa mutanen da ke halarci a fada shi sun yabi wani mutum daga cikin mai masarki aiki amma a cikinsu akwai mutumin da ya shuru bai ce komai ba sai aka ce da wannan wanda ya shuru malaka la taqulu kama yaqulun me ya same ka ba za ka faɗi irin abin da suka faɗa ba na yabo ga wannan ma'aikacin sarkin faƙala sai ya ce in takallamtu khalaftuhum in fa na yi magana to zan saba musu kenan ra'ayin shi da nasu menene ba guda bane su sun yabe shi aka ce kai me yasa ba za ka yabe shi ba sai ce na shiru ne saboda idan na yi magana zan saba musu sai aka gano ashe shirin shi bai nuna mi yarda abin da suka faɗa fama kullu sukutin rida yace ba dukkan shiru bane yarda fa inna hadhihi munkaratun assasaha man biyadihi as-sayf was-sinan saboda wanga abin da kuka yabe shi a kai wanda ake yaban shi gaban sarki abin nan da yake aikatawa wasu al'amurra ne na munkari ya je zartar wanda wanda suka assasa wannan al'amuran suka tsara su shine wanda a hannun shi takobi take da masu wake nan sarki sarki shi yasa shi ya je zartar da abin da ba su dace ba ku kuma kuka yaba shi a kai wanda ya sa shi wannan aikin sarki ne shi ke da kalma دماء العباد وأمو... دماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه wanda ya sashi wannan aikin da kuka yabe shi akai jinin bayan Allah yana kalkashin harshen shi da bikkin shi da alƙalamin shi وأعراضهم تحت قوله وكلمته haka mutuncin bayan Allah yana kalkashin kalimar shi da maganar shi in yace azartar za azartar fa kaifa yaqwa fardun min al-afrad ala daf'ihi amma arada amma arad yace ya za a samu ɗaya daga cikin mutane wanda zai zo ya hana shi akan abin nan da yake so yake zai yi sarki ya sa dokoki shugaba ya sa tsarin shi ga yadda yake so a yi kuma shi ke zartarwa jina nan bayu suna ƙarƙashin hukumcin da za yi in ya ce a riƙe kaza a riƙe ka in ya ce a kashe kaza a kashe ka in ya ce a bulale kaza a bulale ka ga abin da ya zartar kuma shi yake so ya za a samu ɗaya daga cikin mutane ya fito ya musan wannan abin ko in kare shi za a samu ba za a samu ba to kuma shirin da suka yi ba za su iya musu ko in kare ba yana nuna halaccin abin da sarkin da yake aikatawa ba ya nuna haka shi yasa yawan al'ummar da suke aikata sabo na masu bautar kabare da waliye da shehunnai idan suna cikin wuraren da ba masu musu musu ko inkari to rishin musu ko inkari ba hujja bace da ke nuna abin nan da suke daidai ne an gane ko kullum hujja abinda Allah ya ce ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce shine malaki so a takaice kenan ga lokacin sallah bai malace fa inna hadhihi alqibab ku sani cewa alqibab jam'i ne na alqubba ku sani cewa wannan alqibab kin alqubba kenan wal mashahida da waɗannan ababen da ake zuwa ana halarta na manya-manyan ɗakunan da aka gina kabarai a kansu allati sarat a'zama zari'atan ila shirk wanda suka zan su ne mafi girman hanyar da za ta kai ka zuwa ga shirka wal ilhadi da ilhadanci wa akbara wasilatan ila hadimin islam kuma ta kasance ita ce mafi girman wasila na zuwa rushe musulunci wa kharabu bunyanihi da kuma rushe ginin musulunci غالب غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة غالب ما سأيكة ونن أبن سوني ما سملكي سوني شواغبني سراكنا سوني جاغوروري ما سكولاد عن أمة تو يا ذاك يدسكينا بمعنى ينزل القبة دا أكي كنسا القبة غاتنا أمك سنتا wannan ɗakin da wannan tudin nan da ake akan masallaci za ka ga ana yin shi a kan kaburbura na wasu mutanen da ake kudurta cewa waliyai ne ko wasu masu girma ne malace galibin wannan alƙubbar da kuka ga ana yi a kan kaburra kaga wannan alƙubba an yi ta a kan kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sa alƙubba ko nan gaya nan dai bayan ku dan ɗakin nan da ake sama haka tozo ko an yi shi akan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu har gobe ana yin shi akan kabarin waliyye ko su shehunne da ake kaddara cewa mutane ne masu kusanci ga Allah malace irin waɗannan ababen da kaga suna faruwa galibin masu yin su koko dukkan ma masu yin su suna raya su sarakuna ne da masu mulki da masu fada ashi imma ala qaribin lahum ko su yi wannan abin akan wani makusancinsu da ya mutu aw alaman yuhsinuna dhanna fihi ko su yi wannan alqubba ko wannan ginin akan kabarin mutanen da suke kyautata mai zaton cewa waliyi ne min fadilin na wani mutum mai falala aw alim ko wani mutum malami aw sufiyin ko wani basufi mai biyar dariku aw faqirin ko wani talakan da ake ganin cewa mutum mai tsoron Allah aw shaykhin aw kabirin ko ga wani sheikh ko wani babban mutum wa ya zuruhun nas kuma zaga mutane suna kai ma wannan kabarin ziyara alladhina ya'rifunahu wa anda suka san shi daga cikin mutane suna kai mai ziyara ziyaratan ziyaratal amwat irin ziyara ta matattu bi ma'ana na baka tarihin abin da yake faruwa can duk wanda kaga sun yi alƙubba akan kabari ko sun gina wani gini akan kabari sun ɗauka kashi akan sauran kabarai to sarakuna ne da jagorori da masu faɗa shi kuma galibi sukan yi ma makusantansu ko wani mutum da ke da girma ko ake ketata mai zato ko wani waliyi ko shehi sai su mai haka amma a wancan lokacin idan za su je ziyarar shi suna ziyarar shi ne irin ziyarar da ake kai ma matattu kenan ziyara ta mi ta shari'a za su je su musu addu'a su roƙa ma masu kabarin mi Allah ya rahamshe su kamar yadda kuka sayar da aka sharanta yadda aka je makabarta min duni tawassulun bihi ba tare da su je su yi tawassuli da wannan ma'abucin kabarin ba wala hatfin bismihi ba wai dan sun je bane su kira shi da sunan shi biya masa ta bukata bal yad'una lahu wastaghfirun bal idan suka je ruwan nan kabarin duk da sun girmama shi sun bambanta shi da sauran kabarai za su dinga masa addu'ar rahama suna neman Allah ya gafarta mu wannan na cikin kabar malaci hatta yanqarida har sai waɗannan mutanen sun wuce tarihin su ya kare sun mutu man ya arifuhu kenan sai an samu waɗannan da suke wannan aikin bisa ga wajahi na shari'a sun mutu au aktharuhum kuma fiyansu sun mutu fayati man ba'dahum fayajidu qabran qad shuyida alaihi albina wanda suka zo bayan su sai su samu kabari an yi gini akan kabari wa surjat alaihi shumu kuma gashi an kunna wutace a cikin wannan kabar wa furishat bil wa furisha bil farash al fakhira ko ku a ga wannan kabarin an mashi wata shinhuda na shinhudodi na alfahari wa urkhiyat alaihi sutur kuma an sakin ma wannan kabarin labule kala-kala na ado wa ulqiyat alaihi al-awradu waz-zuhur kuma an kwashi fulawa fular fular kala-kala an ji an zuba a cikin wannan kabar فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر to wanda suka zo bayan su idan suka ga haka sai su kudurta cewa an yi haka ne akan mabucin wannan kabarin dan ya jawo ma mutane wani amfani ko ya ije musu wata cuta ina fatan kun gane abin da malami yake cewa bi ma'ana wannan ayyukan da kuka ga suna faruwa a da mutanen farko da suka yi su sun yi shi ne da kyakkyawan niyya dan su bambance tsakankanin kabarin wani wali da wanda ba wali duk da yin hakan sabanin abin da shari'a ta tanada ne annabi ya hana ɗaukaka kabari akan sauran ɗan uwan shi kabarai ita ce wasiyar shi da yi ga Aliyu bin Abi Talib yace ba wani kabari da zaka samu wanda ya haɗa uwan shi sai ka sabke shi ya dawo daidai da sauran kabar saboda mi gudun fitina amma wanda suka yi aikin nan na farko sun yi shi ne da kyakkyawan niyya duk da aikin bai halatta ba da suka wuce suka ƙare na bayansu da suka zo suka ga an yi makabari ƙubba an ade shi an zayyana shi an same labule an fululi an cika shi da tarare da fulawa kala-kala sai su zaton wannan kabarin an musu haka ne saboda wani abu na daban da suke ma mutane na ja musu amfani ko ije musu cuta sai kaga sun rike su alloli kuma bayan Allah wannan kuma haka nan ne yau da zaka je makabarta babba shahararra sai ka iske wani kabari an keɓance shi an yi gini a cikin shi da ƙofar shiga wannan kabarin an yi sange da raga da shimfiɗa mai kyau an kewaye shi da kayan ƙawa kayan ado kana zauwa za ka san cewa wanga kabarin ya sha bamban da me da sauran kabara ba a mishi haka ba sai da cewa akwai wani amfanin da ake samu ƙarƙashin shi akwai wata cutar da kuma yake ishewa wanda ka yin haka hanya ce wawo kikiyar za ta abkaka zuwa ga kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki ka tara shi da Allah ta hanyar roƙon shi kuma bayan Allah dan da a yau in ka gani duk wani kabari ko wasu kabarre da ake kudarcewa mutanen kirki ne salihai ne waliye ne idan aka je wurin su abinda shari'a ta tanada muku yayin da kuka ziyarci makabarta ku yi mi ku yi mi ku musumi addu'a ita ce mafi abin da za ku yi amfaninsu da ita muke nan addu'a ku roƙa musu Allah rahamashi ku roƙa musu Allah gafarashi ko ba haka ba to amma yanzu saɓanin haka maimakon aje a nema musu rahama Allah da gafara yanzu wurinsu ake zuwa ana roƙonsa amfani ko su iji cuta kaga an yi mi kenan bil aks kenan shi yasa kaga yin haka nan fitina ce wasila ce da za ta sa al'umma annabi ta halaka zuwa ga shirka zuwa ga saba mu Allah ina fata mun gane shi yasa kaga wagga kulqubba da take cikin albanban ta ne biyar tsoho makabarta ta gabas kowa ya santa wanda ake idi da ita har yanzu nan ake idi idi dai babba na ƙasa nan ake shi ai akwai alqubba a cikin shi daki yana nan kowa ya san shi wannan dakin mutane suna da kuduri game da shi sakan je su kewaye shi su yi dawafi irin yadda ake yi maka'aba dawafi wanda ba inda aka shar'anta yin dawafi a kab duniya sai a ina sai a Ka'aba amma zaka ga wannan ɗakin ana zuwa ana ziyara a yi ka'aba a yi um yake cewa ɗawafi a kan shi su bakwai irin yadda ake ɗawafi a ɗakin Allah su bakwai bayan ka gama ɗawafi kuma zaka ga mutane suna shiga cikin ɗakin saboda ƙubbar tana da ƙofa za ga sun shiga cikin wannan ƙofa suna ga yin buƙatocinsu ga ma'abucin wannan kabarin ko ko suna ganin cewa addu'a ba za ta karɓu ba sai ka je kusan wannan kabarin wanda duk ba haka nan bane ba duk inda kake Allah na jinka ka kyautata ma Allah zaton kuma zai biya maka bukatarka shi yasa annabi yace annabi yace a cikin hadisul qudsi Allah ke cewa ana inda husna dhanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakara ina nan a inda bawa na yake zatona kana zaton zai maka alkhairi zai maka kana zaton zai baka lafiya zai baka kana zaton al'amarinka zai gyaru zai gyaru Allah ce kuma ina tare da shi yayin da yake ambatona ka kyautata mu Allah zato duk inda kake yana jin ka kuma zai iya karba maka masalarka ba inda aka ce ko masu kudirin cewa wai addu'a idan kana makka kuma salaci annabi ta karbuwa ba gaskiya bane ba duk inda kake Allah zai karba addu'arka babu wanda ya nisa game da ubangiji dukkan ku kuna tarayya a wurin kusanci game da Allah sai dai kowanne yi wani kyakkyawan aiki ina fatan mun gane to yin fitina ce babba a dinga yin kubba da abin da ke kama da haka akan masallatai saboda hakan zai ja al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yin kafirci ko shirka sai ma da ce wa ya'tihi sanada sadana wa ya'tihi sadana yakdhibuna 'ala al-mayyit li'annahu fa'ala wa fa'ala au nazala bi fulanin darar sai ce kuma bugu da ƙari ma baya an ƙawata kabari an mushi wannan kayan adan da zai iya sa mutane su yi shirka sai ka ga akwai masu kula da kabarin suna nan zamne idan ka zo sai ka sai su dinga jan hankalinka zuwa ga mai kabarin nan suna cewa wani fa yana da karama so da dama wasu sun zo bukatar su ta biya ana wani ma ya zo kaza yake su yana yin kaza kuma bukatar shi ta biya akwai wanda kuma sun aikata kaza sun aikata kaza kuma matsala ta same su dan haka ka kiyaye wannan babban wali ne kaza da kaza kaga za su tsara kasa maka ƙarya game da wannan abu ina fata mun gane bayan da ba su ce maka komi ba ma suka kyale ka da adewar da suka ma wannan kabarin da kuma bambanta shi da suka yi da sauran kabarai shi kadai ya ishe ka fitina bale ma dada dinga dada maka karerai akan shi wanda mun sha ganin haka daga mutum ya je ziyara a wasu wurare masu tarihi sai a ce an ga kabarin wane ne babban waliyi ne idan aka zo daidai wurin shi aka yi roƙon ruwa Allah ya zaye ruwa idan kuma mutum ya yi kaza a wurin ya yi batanci musiba ta iya samun shi halaka ta iya samun shi ko ba haka ba da kaga wannan menene ƙarya ce da kuma tabbatar da gama garin mutane akan mummuna aƙidar da suke akai da tanya su akan saba ma Allah so da dama daga cikin mutanen da suke cewa hoton shehu ya bullo ga bango ai kun shajin su garin ga mafita ga ta faru ba dade ba mu sai da muka ce har daidai inda shehun ya bullo ba mu ga shehun mu dama sun ce mun kiri ba ya gani mun kiri ba ya gani amma yadda kaga mutane na cincirin duwa suna biyan a daidaita mata bayan Allah da tsofi da gajiyayyu suna zuwa wurin suna yantsi suna daga hannayensu saran su samu biyan bukatar zaka yi mamaki jahilai bayan Allah shehu ya bullo cikin bango to ka gani ka gane shi to munkiri ne kai a ga su ma ya bullo a ga wannan munkiri ne shi yasa ba zai gani ba amma in masoyi ne nasa da yaje zai mi zai gani kaga wannan duk arere ne kuma za ka sana ma mutane hannun ku mai sanda wallahi in ka dauki abu a matsayin izgili ko lalaci wani abu zan iya samun ka dan akwai wani ke ga wani ma yake cewa in ka isa nuna hannun ko ka je ka bigi wurin me zai samun ka ba abin da zai same ka me zai samun ka hoton kuma yaudarar ku yake fa dan me bai zai to ya zo nan masallaci ya bayyana mana nan ko bai zo ya bayyana dan me sai can wurin yan bid'a yake zo yana bayyana gaba ɗaya sai can wurin sai yake bayyana duk ƙarere ne da yaudarar al'umma da ƙoƙarin kuma girmama su wani abin da ba gaskiya ba ne ba shi ne wani ke fani labari ke cewa wata ɗaya daga cikin mata ta ce mai gidanta an ce shehu ya bullo gidan wance za ta je ta gani sai ce mi zaki damun kanki tun da kika gana bullo a ɗakin mata ai zaman ki zai zo bullo ɗakin ki kenan zai isko ki a gidanki to irin wanga karere suna da yawa a cikin al'umma da ka je wuri sai rika gaya maka wani kabarin ga idan kai kaza fa zaka samu kaza kaza da kaza wannan duk karere ne babu wani kabarin da zai ja maka amfani ko ishe maka cuta mai amfanarwa Allah ne mai ishe cuta kuma shi kadai Allah ne ba shi da abokin tarayya cikin yin haka gaba daya duka bai halatta ba a yi plak a rubuta sunan mamaci da shekarar da ya mutu duka bai halatta ba an gane ko haramun ne shari'a ta hana haka ina fatan mun gane wanda nan gaba kaɗan malam zai yi bayanin gaba da za mu tsayawa nan kusa insha Allah malam ce za ka ga suna tada waliyi suna gain wasu abubuwa akan shi na amfani ko cutarwa hatta ya ghrisu fi jibillati kulli fi fi jibillatihi kulli batil hasta danna ma mutum a cikin tsarin halitta shi ko tsarin ɗabi'a shi dukkan wani abin da yake ƙarya ne kuma yarda da shi wali hadha al-amru thabata fil ahadith saboda wannan al'amarin mai muni ne ya tabbata a cikin hadisan annabi hadisan nubuwa hadisan hadisan hadisan annabauci alla'anu ala man asraja ala alqubur la'anta ta musamman akan wanda ya je kunna fitullu a makabarta wa kataba alaiha ko ya rubutu akan kabari wa bana alaiha ko mutanen da ya gini akan kabari wa bana alaiha ko mutanen da ya gini akan kabari wa hadithu zalika wasi'atun ma'rufa hadisan da suka zo sana masu haka hana hakan hadisai ne masu yawa kuma hadisai ne sanannu fa inna zalika fi nafsihi manhinu anhu saboda yin hakan karan kanshi an hana yin haka thumma huwa zari'atun ila mafsadatin azima sannan kuma hanya ce zuwa ga babbar banna ku shakka babu hadisan da suka zo suna nuna Allah an ci wanda ya kunna fitullu a makabarta hadisi ne da basu inganta ba da ifai ne ina fata mun gane amma gini akan kabari da yin kubba akan kabari ko kuma ade kabari da rubuta suna akan shi da zayyana shi wannan hadisai sun zo suna masu haramta hakan suna masu hana haka da kuma rikan makabarta a matsayin wurin sallah shi ma hadisai sun hana hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hakan hadisin Aisha wanda hadisi ne ingantacce take ba da labarin annabi kafin ya mutu da 'yan kwana kaɗan sai dai hana al'ummar shi yin me yake cewa gini ko yin masallaci a makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu al-qubur masajid kada ku riƙi makabarta a matsayin wurin sallah fa inni anhaakum an zalika na hane ku game da yin haka a wani wurin Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan jin tsoron me yake ce mishi ba in ba dan jin tsoron a rike masallacin shi ba a rike kabarin shi ba me yake cewa a wurin abin bauta ko a rike kabarin shi a masallaci da an fitar da shi sai aka binne shi a cikin ɗakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kaga irin wanga abubuwan duka shari'a ta hana su yin gini a kabari ko mutum ya je sa siminti a shahi kabari duk bai dace ba ko a rubuta datkin da mutum ya mutu da sunan shi shi ma da haramun ne bai dace ba abin da ya halatta shine ka yi aza wata alama wani dutse ko wani kwanku ko wani abin da ke kama da haka domin ka iya tantance kabarin dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka za ka iya zuwa ziyararsu ka musu addu'a lokacin da ka samu damar zuwa ziyara amma a yi gini ko a ƙawata kabari ta yadda daga magari ya zo ya ga wannan kabarin zai san cewa wannan kabarin ya sha bamban da sauran kabarai wanda wannan hanya ce da za ta iya shan shi zuwa ga bautar wannan kabar wanda asalin a fara bauta a fara shirka a doron ƙasa irin wagga matsala ce tun annabi adam kusan shekara dubu ɗari kusan shekara dubu ba a bauta ma Allah a duniya ba da shirka duka mutanen tauhidi gare su sai zamanin annabi no su ne suka fara yin shirka a doron ƙasa kamar da abdullahi bin abbas ya ce asharatu qurun karni goma shekara dubu tun zamanin annabi adam ba taɓa yin shirka da Allah ba a doron ƙasa sai zamanin mutanen annabi no kuma menene asalin shirkar su waliyye da shehunnai waliyye da shehunnai suwa da yaghus da ya'uq da nasra wa'anga wasu mutane ne guda hudu inji abdullahi bin abbas wanda an san su mutane ne salihan bayu waliye ne mutanen kirki ne a zamaninsu da suka mutu sai mutane suka yi shawara tsakankaninsu me zai hana mu zo mu yi gumakansu a daidai inda suke zama wane mun san wurin shi mun san inda yake bada karatu mun san inda yake bauta Allah sai a zo a yi gumkin shi wane ma a yi gumkin shi wane ma a yi gumkin shi wannan gumakan idan muka ga hotonsu za su tuna mana su da yadda suke tsoron Allah suna bauta Allah mu ma sai mu dage da bauta Allah da tsoron Allah haka shine hadafin kaga da kyakkyawan niyya suka yi lokacin da suka mutu jikokinsu suka zo sai suka ce wannan waliyan shine iyayensa suke bauta shi yasa babu wanda ya sha wahala wurin kiran al'umma shi zuwa ga Allah ya dade yana yi kama annabi Nuh shekara dubu ba hamsin ya yana kiran mutane shi zuwa ga Allah ya kira su da dare ya kira su da safi ya musa da ɗaya ɗaya ya yi wa'azi a game duk da haka suka yi karɓa suka ce kar ku yarda ku bar allolinku wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira sun batar da al'umma masu yawa to kaga asalin shirka su kenan su wane ne shehu ne da waliyyi wanda yau ma ita ce fitan da take yawo cikin al'umma to in wani waliyyi ne ko mai karama ne ko shehi ne mafi girman abin da shari'a ta ce ka mishi ka girmama shi ta fuska abin nan da Allah ya bashi ka kaddara cikin mutane masu kirki karka aibata shi karka zage shi karka amma ba inda aka ce ka roƙe shi kuma bayan Allah ba inda aka ce ka je ka mai sujudi ba inda aka ce ka shafi ƙasar kabarin shi ba inda aka ce ka shafa jikin shi ka shafa naka ba inda aka halatta maka shan dattin shi waye tofi ka cinye kazamta ce a cikin al'umma ta annabi ba taba ma kowa haka ba sai manzon Allah kuma shi kadai yake a cikin biyayya baya da kishiya shi kaɗai na in yi tofi tofin shi ko shakka babu cike da albarka yake ana rige-rige in yi alwala ruwan alwala shi ana rige-rige babu wani abu sai mai tsarki tare da manzan Allah amma bayan mutuwar shi waliyi na farko bayan annaba bayan mutuwar manzan Allah shine wa abubakar siddiq an taba shan miyan shi an taba shan saura alwala shi ba taba ba kuma wani shehi ne daga ba zai zo a mashi haka in an mashi ma ƙarya akai dan duk yake da daraja da ɗaukaka bai kai abubakar ba bai kai ɗaya daga cikin sahabban annabi ba ba za a girmama shi ba fiye da aka girmama su kenan kowa aje shi a matsayin inda Allah ya aje shi kasancewa ka wali ba za a wuce iyaka Allah ba game da kai kuma kasance kuma wa sanar da mutane ma kai waliyin ne kyauta zato ne ake ko ba haka ba kyauta zato ne ake baka mamaki magana abubakar siddiq wanda ke da garantin gidan aljanna ya ce da za a tashi alkiyama a ce ko ya shiga aljanna banda mutum ɗaya sai ya zaton shi ne su da dake shin tsoron Allah sai ya zaton cewa shi ne fama ku da shi kun kafa waliyi kun tsara shi shi aljanna mabiyan shi aljanna wani irin wasa da hankalin mutane ne wannan kawai wasa da hankalin mutane ne da kokarin kawar da su bisa ga tafarkin gaskiya Allah ya samu dace ina ga lokacin sallah ya salamu